بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله اجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الامام حرب بن اسماعيل الكرماني رحمه الله عليه حرب بن اسماعيل يا رسول 280 كما ذكر العبد الباقي ابن قاني كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال وقد عمر وقارب التسعين يقول حرب الكرماني ومن أسماء الخوارج daga cikin sunaye na khawarij akwai alharuriya akwai wanda ake ce ma haruriya wa hum ahlu haraura su ne mutanen haraura a yakut a cikin wadawar buldan yana cewa wannan ha ha haraura bi fatahatain da fataha biyu wa sukunil waw da sukunin na wawan haraura wara ukhra ko alif mamdura wannan ƙarya ce bi zahiril kufa shine haraura malam yace al haru al ha al ha ruriya ko ahalu haraura to wannan suna ne daga cikin asma na khawarij wal azariqa da kuma al azariqa al azariqa sune ashabu nafi ibn al azraq nafi ibn al azraq ko daga cikin ru'us na al khawarij daga gare shi ne ake danganta ba'ifa ta azariqa law lam yakun fihi bayanu ayatin ma fussirat masail ibn al-azraq can da yake cewa shi mafmaki law lam yakun li shi'ri fadlun inda man mada fadlun ala al-ka'bati lam yu'allaki law lam yakun fihi bayanu ayatin ma fussirat masail ibn al-azraq wa in aradta an takuna sha'iran fahlan fakun mithla abi shamakmaki subhanallah shamakmaki an sha karatu wal azriqa وهم أصحاب نافع ابن الأزرق وقولهم zancensu wannan akhbathul aqawil na daga cikin mafi munin zantuka wa ab'aduha da mafi nisan su ga daidai yin islami ga musulunci wa sunna wan najdiyya sai kuma najdiyya najdiyya wa hum ashabu najda ibn amir al-haruri su ne mabiya najda ibn amir Najda ibn Amir al-Haruri shi ma cikin ru'us wanda suke na khawarij kenan wal abadiyya sai al abadiyya wa hum ashabu Abdullah ibn Abad bid-Dad ashabu Abdullah ibn Abad at-Tamimi kenan al abadi ra'sul abadiyya kenan daga cikin khawarij wannan ma firka ce mai girma was-sufriyya wa hum ashabu Dawud ibn Nu'man su ne mabiya Dawud ibnu An-Nu'man hina kila lahu da aka ce mashi innaka sifir min al-ilm ce zero kake ga ilimi baka da komai kuma sufuriya sifir ne wal bayhasiyya al bayhasiyya albayhasiya wannan ma min firak na al-khawarij waɗanda suke manya-manya wal maimuniya da kuma al-maimuniya nisba ce zuwa ga maimun ibn khalid wannan ma yuwafiquna al-mu'tazila fi babil qadr suna dacewa da mu'tazila a babi na qaddara suma suna da bidoi da yawa da suka kirkiro ɗan maimuniya wal khazimiyya sai kuma khazimiyya ko al hazimiyya sune atba na hazim ibnu ali to a wata nuska al muhlabiyya ne wal harifiyya wal khurramiyya aka ambata kullu haula malam yace waɗannan gaba ɗayan su khawarij dukkanin su khawarij ne fasaqun fasikai ne mukhalifuna masu sabawa ne ga tafarkin ahlus sunna sunna kharijuna yan tawaye ne min al-milla daga addini ahlu bid'atin ne wa dalala ma'abuta bid'a ne da kuma bata wa hum lususun qutta'u qad arafnahum bidhalika wanda ake ganin su ɗan fashi ne ɗan kidnappers ne eh mun san su da wannan ta'addancin da haka ba su akan tafarki na daidai to sai kuma ash-shu'ubiyya hum ashabu bid'ah su ma wasu ɗan bid'a ne wa dalala da kuma bata hum su ne yaquluna innal araba laraba wal mawali indana wahid a wajen mu bayi ɗaya ne wai da bayi da larabawa suka ce a wajen su ɗaya ne tun ka ce maka ba za mu faɗa ba da ƙauli na shu'ubiyya ko masu ganin ƙabilancin nan a baya suna ce su da al'arabu da bayi duka ɗaya ne la ya rauna al'arabi haƙƙan e ba sa ganin wani haƙƙi wani fifiku tsakanin al'arabu da waɗanda suke bayi wala ya rauna lahun fadla ba sa ganin fifiku mun yi magana akan wannan a baya wala yuhibbunahum ba su ma son su bal yubghiduna al-arab kai suna kin larabawa ne wani hadisin da zaka zana kawo wani jiki cikin mutaru so laraba larabci saboda abubuwa guda hudu so ni ba larabi ne wal qur'anu arabi wa kaza kaza ya inganta wannan bai inganta ba wannan zaka ga shi cikin mutarul ahadith zaka sa mafi yawan masu kawo a hamiyar lugar arabiya suna ambata shi eh za ka samu ma gaskiya bai inganta sai yanzu game da hadisan ƙarin nan yanzu za ka ji ko ina za ka rinka jin su daga malama ya tashi gaba muqaddima lafiya lau amma kakkab hadisan shi za ka ga yana ta zubo su ne kawai ɗaya ba ingantacce a cikin hudu ba a cikin wa'azuzzuka ko ina za ka same su da kuma shi bai majin komai misali dan balin ya sani ba misali amma dai ko da zai ja dan ya ga an ce hadisi ne gashi na rahu turmuzi shikenan ga na arfa din nan yanzu an zo ana ta kawo hadisin da basu inganta ba yanzu a ta tura ki a ci anta na mallayya hadisin ta bai inganta ba wannan ƙarin da ya ce hadisin bai haƙi ne ko to wannan ƙarin na cin hantan nan bai inganta ba za ga dai malaman fiqhu wasu ma suna cewa ma sunna ne cin hanta din misali kawai dai abin da suke kallo wasu malaman shine ta fi sauri don gasawa ita anta akan sauran nama amma wai a keɓance anta a ce sunna ne ko a ce lalle dole sai ita za a fara ci alayya wannan ziyada ba ta inganta ba wannan ƙarin in dai hadisai da ba su inganta ba a wannan zamanin dai a wannan zamanin dai wala za ka ringa jin sun ne barkata ko ina dai kawai dai salaman salama amma Allah ya kyauta Nam, Malam ya ce, wa ya dimiruna lahum algil suna ɓoye hassada da ƙiyayya fi ƙulubihim a cikin zukatansu. Haza ƙaunin ƙabi, ibtada'ahu wannan zance ne wanda yake mai muni, ibtada'ahu rajulun min ahal Iraq, wanda ya ƙirƙira wannan bid'a wani ne cikin Iraki, wata ba'ahu na furin yasi, sai wasu kuma suka bi shi, faƙotila faƙutila alaihi wa ashabun ra'ayi su kuma ashabun ra'ayi wa hum mubtadi'a malam yace su ma dai yan bid'a ne wa hum mubtadi'a dulal dulal batattu ne a ada'us sunna makiya sunna ne su ma wal athar yarawna dina ra'ayan wa qiyasan suna ganin addini a ra'ayi ne wal qiyas tun mun karanta a cikin min usul fiqh ala manhaji ahlul hadith ce la yusaru ilal qiyasi illa inda darura ne ko wani ne so ba ma da haka malaman hadisi maka ce sun kulle kofar yawaita qiyasi he idan suka ga suna neman adilla ba su samu ba su rasa yanda za a yi yawato amma su ashabun ra'ayi wal qiyas sun buɗe abin wannan ya kai su ga kawo kiyasu shabai kiyasi ka ta kiyasi mun karanta kawai sosai ainihin kiyasi a cikin wannan littafin karami na bidaya da kuma ba za ka yi kiyasi ba sai ka samu kofa ta kulle maka ta nusus baka da su to sai ka samu wata hanyar kai kiyasi din akai ba ma cikin masu kore kiyasi wai gaba da a ce babu kiyasi ko kiyasi wanda yake sahi a wanda yake fasit malam ya ce wa kiyasan wa istihsanan da istihsan wa hum yukhalifuna al-athar ka gani suna saba ma hadisai suna sabawa hadithai wa yuqiruna alhaditha su bata hadithi suke aiki da shi wa yuriduna ala rasuli alaihi salatu wassalam wa yarudduna ala rasul ko wa yattakhiduna suna mayarwa ga annabi abin da ya faɗa na hadisai wa yattakhiduna aba hanifa wa yattakhiduna aba hanifata wa man qala bi qawlihi imaman yadinuna bi dinihim yace amma suna riko da Abu Hanifa tunda su ne a hadin ra'ayi din wal qiyas suna riko da Abu Hanifa da dukkanin man qala bi qawlihi wanda ya faɗi ra'ayin shi wa wasiyati li abna'i ayyata hanbal ana hanbali ma hayitu wa in amut wa in amut fa wasiyati li abna'i ko fa wasiyati lin nasi ayyata hanbal wa yattakhiduna Abu Hanifa suna rike Abu Hanifa wa man qala bi qawlihi da wanda yake akan zancen shi imama ya dinuna bi dinihim suna addini da addinin su bayan ya ce fa ayyu dalalatin bi abyan shin wace bata ce ta fi bayyana akan wannan bata mimman qala bi hadha akan wanda zai faɗi wannan magana aw kana ala mithli hadha ko wanda yake akan irin wannan yatruku qawlar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai bar zancen annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabi da sahabban shi wa yatba'u ra'ayi abi hanifa ya ji ya bar ra'ayin abu hanifa da ɗalibansa wani dai ba ragi fakafa bi hadha gayyan wa duguyanan wa raddan wani ce wannan ya isa ya zama mi gayyan mai gayyan wa duguyanan wa raddan a tunkuɗe shi ko wannan ya ƙetare iyaka kenan wannan to shi kenan walwilaya walwalaya bid'a ko walbara'a bid'a wa humul ladina yaquluna natawalla fulan wa natabarra min fulan wa hadha alqawlu bid'a fahdharu kawo fasara malakau ibnu batta a cikin ashar wal ibana da yake cewa walwalayatu ayyata walla qauman kuma yake cewa walwalaya shine ayyata walla qauman wa yatabarrau akharin ya kama waɗannan ya rabu da waɗancan wal bara'a ta kuma al bara'a ayyata ay ayya bara'a min qaumin wa hum ala dinil islam was sunna shine bara'a kenan shine ya rabu da wasu mutane wanda suna akan musulunci da kuma sunna da kuma ya ce alwalaya bid'a ta walaya bid'a ce shine ya tawalla qauman wa ya tabarra min akharina wal bara'a ita kuma bara'a bid'a ce ko wal bara'a bid'a shine ayya bara'a min qaumin yayi baran baran da wasu mutanen da suna akan addinin musulunci da kuma da kuma sunna Allah ya ce humul ladina yaquluna sune masu cewa na tawalla fulan muna jibintar wani wana tabarra min fulan ma ba mu da wani Allah ya ce wa hadal qawlu wannan zancen bid'a bid'a ce fahdharuhu sai ka guje shi faman qala bi shay'in min hadhihi al-aqawil wanda ya fada da waɗannan zantuka aura aha ko ya gama dacewar su wanda ya faɗi wanda ya faɗa ya yi irin furici da waɗannan a ƙawil da ake faɗa mana ko ya ga dacewar a yi aiki da su ko ya so su ko ya yarda da su irin cewar ai yana jin su lafiya lau a ran shi ko kuma ya so su faƙar halafa sunna to wannan ya saɓa wa sunna kuma ya fita daga mai aljama'a watar kal asara ya ba asar wa qala bi khilafin ya yi zance ne da saɓanin abin da magabata ke a kai wada halafil bid'a ya shiga cikin bid'a wa zala dariq ya karkacewa hanya wa ma tawfiqina illa billah alaihi tawakkalna wa bihi ista'anna wala hawla wala quwwata illa billah ga Allah muka dogara gare shi muke neman taimako wa bihi ista'anna wala hawla babu dabara babu karfi sai ga Allah wa qad ahdatha ahlul ahwa walbida walkhilaf asma shani'atan qabihatan malam yace masu ma'abuta son zuciya da yan bid'a da sabani sun kirkiri wasu sunaye masu muni ƙabihatan kuma masu munin dai fasan mu biha ahlus sunna kamar da muka ji a cikin raziyin kaji ba zai yi ba kuma a ce duk wannan asma din a ce mu ahlus sunna su za ka samu da ka rike sunna ka rike addini kana akan tafarki na magabata ya samu asma da yawa da kiran kansu da ka zo ka rike sunna ka rike tafarkin magabata shikenan ya ce ba haddadi sai ya ce ba a ba ma na Hausan ba sai ya ce maka marhali eh a ce maka haddadi a ce ma kaza a ce ma kaza kuma laifinka kawai ka rike tafarkin magabata to shine aka kirkira wasu asma qabiha wasan mu biha ahlus sunna aka ringa kiran ahlus sunna da su yuriduna bidalika aibahum ba su na aibanta su ya ce musu yan madakila ne ko dan aibanta su wa ta'ana alaihim asoke su wal waqi'a fihim a ringa aukawa ga cin mutuncin su wa izra wal izra wal izra bihim da kuma kaskanta su wulakanta su inda sufaha a wajen wawaye wal juhal da kuma jahilai subhanallah wa ammal murji'a wannan al-imam ibnu abi hatim yake cewa wa alamatu ahlil bid'a daga cikin alama ta in bid'a al-waqi'a fi ahlil athar wa alamatu zanadiqa tasmiyatuhum ahlus sunna hashwiyya ko abin da makaranta cikin razini kenan alama ta yan bid'a kaga suna aukawa ga malaman hadisi wa alamatu zanadiqa tasmiyatuhum kiran ahlus sunna da suke yi da hashwiyya yuriduna ibdal al asa wa alamatu jahmiyya alamat jahmiyya tasmiyatuhum ahlus sunna mushabbiha su kuma alqadariyya suna kiran ahlus sunna da mujbira su kuma alama ta murji'a suna kiran ahalu sunna da mukhalifa da naqsaniyya suna cewa al-iman yanqus ar-rafida kuma alamun su kiran ahalu sunna da suke yi nasi ba yace wala yalhaqu ahalu sunna illa ismun wahid suna ɗaya ne kadai fa za a yi kiran ahalu sunna da shi wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asma abin da ba zai yiwu ba a ce dukkanin wannan sunayen su haɗu ga ahalu sunna Allah da ka ya da wannan a cikin sharhu usul i'tiqadi ahlus sunna wal jama'a cikin kundi mafi girma da yake dauke da aqida ta magabata malam yace fa ammal murji'a amma murji'a fa innahum yusammuna ahlus sunna shukkakan su murji'a suna kiran ahlus sunna da masu shakka ana mu'minin insha Allah in shakka kenan ya zuwa ga su shakka ma gare su inda mai suna yin istifna'i ga imani da haka su wani 'yan shakka ne ba masu ma da yaki ne ma akan imanin su da haka su shakka ba da ce wa kada batil murji'a murji'a sun yi ƙarya balhum aula bi shak su ne suka fi dacewa da kira 'yan shakka su ne suka dace da siffanta su da wannan shakka ɗin wa bit takdhibi ashbah ka ya fi dacewa ma a kira su ma da masu karanta ma imanin gaba daya masu yin takzibi wannan ma shine abin da ya dace da su wa ammal qadariyya amma kaya qadariyya fa innahum yusammuna ahlus sunna wal ithbati mujbira wa kadhabatil qadariyya bal hum awla bil kadhibi wal khilafi nafaw qudratallahi azza wa jalla an khalqihi وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى بل سي قدرية su kuma ƙadariya fa innahum yusammuna ahlus sunna wal ithbat mujbira su kuma ƙadariya suna kiran ahlus sunna ne su musu mujbira nisba zuwa ga aljabr ko aljabariya ya ce wa innal insana mujbir ala af'alihi mutum mudbir ne ala alihi suna wayan fauna anil abdi al qudra su suna kore ma bawa qudra ne wal mashi'a da mashi'a wal ikhtiyar su wannan asnaf ne akwai jabariya khalisa wa hiya allati la tathbutu lil abdi fi'lan su kwata kwata ba su tabbatar wa bawa ma da aiki wala qudra al fi'l ko iko ga aiki wa huwa madhhabul jahm ibn safwan wa atba'u ko kuma jabariya mutawassita وهي التي تثبت للعبد قدرة su kuma suna tabbatarwa bawa da kudura amma gairu wa'athira aslan ma ba ta yin tasiri ga al'asul to za mu tsaya nan saboda lokaci sai mu tasha kan ammal qadariyya din nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah